بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله daga cikin wuraren da wannan wazani fi'al yake zamanto jam'i a jiya mun ambaci wazanin fa'alun da fa'alatun haka na mun ambaci wazani na fa'al da sharuɗansu guda biyu saboda wannan wazani fi'al yana ɗaya daga cikin auzani waɗanda suke da faɗi kamar wazanin af'ul da muka karanta baya wanda yake zuwa da wazanin sulasi daban-daban guda tara jam'i inda yake cewa wa ghairu ma af'ulu fihi mutarif min as-sulasi man bi af'alin yaris karkashin wannan baiti da mafhumin sa akwai auzani guda tara wadanda wazanin af'ulu yake zamanto musu jami to shi ma wannan wazani fi'al akwai fa'alun a ciki kaman ka'abun za ka ce ki'ab sannan kuma akwai fa'alatun a ciki kaman na'ajatun za ka ce ni'at sannan kuma waɗannan auzani guda biyu ya ce da zarar an samu aininsa ya zamanto ya ne to a wannan lokaci ba a mishi wannan jami'i shi yasa yace wa qalla fi ma ainuhuma wa qalla fi ma ainuhu ya minhuma yace kadan ne cikin abinda ainunsa ya ne daga cikin wazannan nan guda biyu fa'alun da kuma fa'alatun misalin fa'alun wanda ainihinsa ya ne kamar daifin to ana cewa biyar amma kaɗan ne wannan haka nan baidatun baidatun fa'alatun ne wanda ainihinsa ya ne wa fa'alun aidan lahu fi'alu ya ce haka nan wazanin fa'al har yanzu shi ma yana da wazanin fi'alu a jami'insa za ka ce jamal za ka ce jamal jimal waɗannan sharuɗa guda biyu yake da su shi shi ya sa ya ce malam ya kun fi lamihi itilalu au ya kumu du'afan ma dama wazanin fa'al ɗin mufradi a lamɗinsa babu itilali ma'ana lamɗinsa babu harfin illa hakanan a lamɗinsa babu tabi'i babu harafi guda biyu waɗanda suke jinsi daya misalin fa'al ɗin da lamɗinsa yake da yake da itilali kamar raha raha wadannan safal amma karshen sa harfin illa ne misalin kuma fa'al ɗin da yake da tabi'i kamar talal talal wadannan sa fa'al amma yana da harafar fa guda biyu lam waɗanda suke cin su daya to wayannan ba a musu ba a musu jam'i da wazanin fi'al saboda ba su ci waɗannan sharuɗan guda biyu ba wa mislu fa'ali zutta sannan fi'al yana zamanto jam'in duk wani isimin da ya zo da wazanin fa'al wanda yake da ta kamar raqaba raqabatun fa'alatun kenan za ta ce riqab wa fu'ulun hakanan duk wazanin da yazo ala wazani fu'ul bidan misai kamar rumhun jam'in sa fi'al shine rimah hakanan ma'afi'ilin hakanan duk mufradin da yazo da wazanin fi'il kaman zi'id zaka ce zi'a zi'adun shi ma yana zuwa da wazanin fi'al ya ce faƙbali wayannan auzani gaba ɗaya waɗanda suke zuwa da wazanin fi'al ka karbe su wafi sa'ilin wasu fa'ilin warar ya ce hakanan wazanin fi'al yana zamo jam'i na wazanin fa'il yayin da wazanin fa'il din ya zamanto sifa ce ta fa'il ma'ana fa'il din ya zo bi ma'ana fa'il bi ma'ana fa'il to kaman ka ce karim ka ce kiram ka ce kiram ka ce kiram saboda karim din ya zo bi ma'ana fa'il wasu ne shi yasa yake wasfa fa'ilin waras kaza ka fi unsahu haka nan mu'annasin fa'il din shine fa'ilatun kaman karimatun zaka ce kiram ko ka ce kaman ka ce zarif ziraf ko zarifatun ka ce ziraf shi ma shi yasa yake kaza ka fi unsahu ma'ana zarif fa'il mu'annas dinsa zarifatun shine fa'ilatun aidan ittarat hakanan wannan wazani fi'al shi ma mu'annasin fa'il wanda ya zamanto wasu na fa'il shi ma ya yadu sotari yana zuwa jami wa sha'a fi wasfin ala fa'alana aw unsayyi aw ala fulana hakanan har yanzu wazani na fi'al ya yadu ya shahara yana zaman to jam'in duk wani wasu sifa da ya zo ala wazni fa'alan kaman gadban gadbana zaka ce zibab zaka ce gidab kaman fa'alan wato shine gadban ko nadman ko wannan su ya zo ala wazni fa'alan yana zuwa a jam'in jam'in sa ala wazni fi'al kaman gadban zaka ce ghidab nadban zaka ce nidam nidam aw unsayihi da ya fada yace ko mu'annas dinsa guda biyu saboda wazanin fa'alan kala biyu ne akwai fa'alan wanda mu'annasinsa wazaninsa fu'ula kamar gadban ana cewa gadba fa'alan fa'ala akwai kuma fa'alan wanda yake wa wazan dinsa mu'annasinsa fa'alanatu to saboda haka kowanne ya ce ana mishi jami'a ala wazini shi'ar shi yasa ya ce au unsa yake fa'ala din yana da mu'annas guda biyu fa'ala kaman ghadba kaman fa'alanatan kaman nadmanatan wannan mu'annasai nashi guda biyu ne suna zuwa jami'in su ala wazini fi'al zaka ce ghadba ghadab nadmanatun nidam suna au ala fu'ulana hakanan har yanzu wajen fi'al yana zuwa jam'i ala jam'in ismin da ya zo ala wazni fu'ulan bidan misali wancan da muka yi gana kai ifati lisai kamar kumsan za ka ce khimas kamar kumsan mufradinsa ko kumsanatun kowannen su za ka ce himas kowanne za ka ce himas wa misluhu fu'ulanatun ya ce hakanan a irinsa fu'ulana shine mu'annastun fu'ulanatun mu'annastun fu'ulan shine fu'ulanatun kamar da za ka ce husman za ka ce himas ala wazin shi'al jam'insa hakanan ana cewa kumsanatun mu'annasinsa kumsanatun shi ma ma mu'annasin za ka nishi jami alawar fi'al a kumsanatun za ka ce khimas walzamu fi wa mithluhu fu'lanatun walzamu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi yace haka nan shi wazanin fi'al din yace ka lazamta shi kamar yadda shi lazimi jam'insa yana zuwa jam'in ismi da ya zo kamar tawil kamar tawila shine duk wani ismi a lawazin fa'i wanda ainun ɗinsa wau ne ainun ɗinsa ma'ana harafinsa na biyu wau ne kamar tawil muzakarinsa tawilatun kuma mu'annas kowannen su yana zuwa a lawazni fi'al jam'insa kashe tiwal kashe tiwal to ya zama jam'i ne na tawil ya zo kuma jam'i na tawila za ka ce ja'a rijalun tiwal kamar da za ka ce ja'a nisa'un tiwal shi ma kowanne jam'in sa ala wazini a fi'al da wannan ne wazani na fi'al yana zamanto jam'in wazani muna mufrali daban-daban guda goma sha biyar a gurguje akwai fa'alun kaman kabun shi'ab akwai fa'adatun kaman na'ajatun ni'aj sannan kuma akwai fa'al akwai fa'al akwai fa'al kaman jamal jamal jimal sannan kuma akwai fa'alatun kamar raqabatu riqab akwai fu'ulun kamar rumhun rima akwai fi'ilun kamar zi'ibun zi'ab sannan kuma akwai akwai fa'il kamar kace zarif zarif zarif ziraf akwai mu'annatinsa zarifatun ziraf sannan kuma akwai fa'alana fa'alan falan din nan kamar ghadban zaka ce ridab sannan kuma akwai mu'annasansa guda biyu akwai ghadba zaka ce ridab mu'annasinsa ne sannan kuma akwai nadmanatun mu'annasinsa ne zaka ce nida sannan akwai fulan kaman kumfan zaka ce khimar akwai mu'annasinsa kaman kumfanatun zaka ce shi ma khimar sannan kuma akwai tawil ma'ana duk wani ismi ala wazni fa'il amma ainun din sa ne kaman tawil shi ma tiwal tawilatun shi ma tiwal wayannan gaba daya in aka kirga za a ga wazani ne guda goma sha biyar waɗanda suke zamanto da jam'in wazanin fi'al wa bi fu'ulin fa'ilun nahawu kabit يخص غالبا كذاك يفتري في فعل اسما مطلقا فا وفعل له anan ya ce wa bi fu'ulin fa'ilun ya ce duk ismin da ya zo ala wazni fa'il na hawu kabit to jam'insa yana zuwa da fu'ul ne kaman kabit za ka ce kubut kabit kubut ya ce yukhassu galiban wannan muta'alliqun ne bi fu'ul din kamar ya ce wa yukhassu bi fu'ulin wa bi fu'ul wa yukhassu bi fu'ulin ghaliban ko ka ce wa yukhassu fa'alun bi fu'ulin ghaliban nahwu kabidun wa nahwu kabidin yace galibi mufradi ala wazni fa'il ana kefanta shi da jam'i alawazin fu'ul ya ce galibi ya ce galibi ne domin ya cire ma fa'il din da baya zuwa alawazin fu'ul jam'i ta baya zuwa alawazin fu'ul wanda yana nuna masu din ba su da yawa kaza ka ya tsari fi fa'ali musulman mutlaqan fa haka nan yace shi wazani na na fu'ul yana zamanto wazani na fu'ul yana zamanto a jam'in wazanin fa'al wanda ya zamanto ismi ne ba sifa ba wazanin fa'al wanda ya zamanto ismi ne ba sifa ba mutlaqan fa wanda yake musallatul fa'i ma'ana fadinsa yana da fata yana da kasara yana da zamma mai fata kaman ka'abun zaka ce ku'u mai kasara kaman dirsun zaka ce durus mai damma kamar jundun za ka ce junus waɗannan su ne da ya ce ya zamo isu ne ba sifa ba sannan mutulakal fa yana da wasali uku a faɗinsa wa fa'al da hu hakanan ismi mufradi da ya zo ala wazni fa'al shi ma nashi ne na fu'ul ne kama asad asadun za ka ce usud ala usud za ka ce shi ne ya ce da huwalin fu'ali fi'ilanu hasan ismin da ya zo mufradinsa ala wazni fa'al kuma ya ce jam'insa yana saduwa da wazni fi'lan babi ne na jam'u tafsir babu jam'u tafsir yana zuwa ala wazni fi'lan hakanan ismin da ya zo ala wazni fa'al bi fatil fa'i kenan wazanin biyu ne sai shi ibn malik ya takaita da ɗaya daga cikinsu su da misali fadin fadinta tana da taslisi musallasul fa'i ne to shi ma zai iya kayyade shi da wannan mutulakal fadin amma da ke akwai fa'al kamar ghazal ana cewa gizlan sannan akwai akwai fu'al kamar gurab ana cewa girban girban gurab jam'insa girban hakanan ghazal na barewa shi ma jam'insa jizlan kowannen su ala wazn fi'lan wa sha'a fi hutin wa qa'in ma'ama daha kuma wa qalla fi ghayrihima sannan wannan wazanin fi'lan din ya yaɗu ya shahara a jam'in kifi shine hus ana cewa hitan hitan kamar yadda ya zo a cikin qur'ani istatihim hitanu sannan kuma a jam'i na gume fako ka ka ana cewa ki'an ki'an ma'ama za haka hakanan tare da duk abin da ya yi kama da su abin da ya kama da su din shine duk wani isimi sulafi duk isimi sulafi wanda ainun dinsa ma'ana harafinsa na biyu wau ne ko alif ne kaman kod kod za ka ce kizan kizan haka nan taj za ka ce tijan tijan shi ya sa ya ce ma'ama da hahuma wa kalla fi ghairihima ya ce ka samu ismin da bai zo bai zo da wannan kamanni ba kuma ya zo ma da jami'i ala wazni fi'ila da ya ce kaɗan ne cikin kaɗan ɗin wazanin da ya faɗa ɗazu misali surat ana mishi jami'i da sirdan sirdan kaga surat ɗin nan wazaninsa bai zo da kamannin hut da ƙaba to yana daga cikin kaɗan ɗin da ya faɗa kenan surat ana ce masa sirdan kamar yadda muka karanta a baya wanda ya cire shi a cikin umumin kaulin da ya fada wa gairu ma af'ulu fihi mutarid min as-sulasisman bi af'alin yarid shine zai ce wa galiban agnahu mu fi ilanu fi fu'alin ka qawlihim sirdan ma'ana fu'al din fu'al din asali ya kamata ne ya zo jam'in sa ala wazni af'al misali surat ashe asrar amma ya saba wannan ka'ida ya zo ala wazni fi'ila to shine anan yace in kaga wani ismi bai yi kama da wayannan guda biyun ba ya zo maka jam'in sa ala wazni fi'ila yace to kadan ne shi mana wa kalla fi ghairihima wa fa'ala nisman wa fa'ilan wa fa'al ghay wa fa'al غير معل العين فؤلان شمل yace wa fa'ala nisman in kaga ismi ba sifa ba ismi ba sifa ba ya zo ala wazni fa'al fa'al ko ya zo ala wazni fa'i ko ya zo ala wazni fa'al sannan ka lura yace ghairi mu'allil lami fa'al ghairi mu'allil lami harafinsa na ƙarshe shi ne lam kenan ba harfu illa ba ne to fu'ulan shamil wayannan duka fu'ulan shi ne yake zamanto jam'insu shi ne wasu shurrabul alfiya suna cewa wa fa'al ɗin shi ne ghaira mu'allin lami shi ne gaira mu'allin lani wasu ka ci a gaira mu'allin lani nan wato kaidi ne sharadi ne na waɗannan isim ɗin guda uku gaba daya fi'ilan fa'ilan fa'alan a nan ya ce wa fa'al ɗin ya yi sukuni ala lugati rabi'a ne amma asalinsa wa fi'ilan isman wa fa'ilan wa fa'alan ne dukkansu mansubai ne mansubai ne gaira mu'allila ne sai ce fu'ulanu shamili fu'ulan din shi yake tattare da jam'in wayannan sunaye guda uku da sharaɗin kada lambunsu ya zamanto harfin illa ne asalin maganan fu'ulanun wa fu'ulanun shamila fa'alan isman wa fa'ilan wa fa'alan kullum minha ghairu mu'allila ne wazanin fulan yana zamanto jam'in fi'il da fa'il da fa'al kowannen su sharadi ya kasance lamɗinsa ba harfin illa ba ne misalan su in ka ce zahar wazaninsa fa'al za ka ce zuhuran jam'i na baya zahar zuhuran fa'il kuma misalinsa ragif ragif na gari jam'insa rugufan rugufan ala wazi fulan shi ma sannan misalin fa'al kuma jaza jaza jaza na dan maraki ko a dan akuya jaza'un to shi kuma jam'in sa juz'an juz'an sannan ka duba misalan da muka bayar kowanne lamɗin ismi ba harful illa bane zaharun lamɗin ismin ra ne ra ba harfin illa ba ne ragifun lamɗin ismin fa ne fa baya cin harfin illa jaza'un lamɗin fi'ilin ainun ne ainun baya cin harfin illa ولكريم وبخيل فؤلاء كذا لما باها هما قد جئلا duk sunan da ya zo maka kamar karim kamar bakhil ya ce wanda fa'il ne bi ma'ana fa'il wanda yana ɗauke da ma'anan gaziya ma'anan tabi'a saboda an ce karanci ma'ana yawan kyauta idan kuma ka ce rowa kuma diddin wannan karanci din jana duk ismin da kaga ya zo alawun fa'il to yana ba da ma'anan gazira shine wata tabi'a da kasafai mutum ba zai iya rabuwa da ita ba ko ya zo wasu ne bi ma'ana fa'i to shi yake nufi da kazali ma da hahuma haka duk wani ismi da ya yi kamanni da su kajju ila an sanya masa jam'i fu'ala asalinsa fu'ala'u kaman karimun kurama'u kurama'u hakanan alimun ulama basilun buhada shi ne ka zalima za hagu makarci ila wana ba an hu af'ila fil mu'al laman wa mutu'afin wa gairu za ka kal ya ce af'ila'u yana wakiltan wazanin fu'ala fil mu'al lamin idan kaga ismin ala wazani fa'il ne amma lamtinsa akwai harfin illa ko kuma alawazin fa'il ne lamtinsa akwai tabi'ifi ma'ana akwai harfa guda biyu a jinsi daya to a wannan lokaci ba a mishi jam'i alawazin fu'ala'u sai dai a mishi jam'i alawazin af'ila'u af'ila'u misalin sa waliyun ce waliyun wazanin sa fa'ilun shadidun wazanin sa fa'ilun shi ma to matsalar wali waliyun shine yana da harfin illa karshen saya ne matsalar shadidun yana da tabi'ifi akwai dal biyu a ciki daga jinsi daya to shi waliyun sai ka ce auliya'u wannan jam'in sa'afu ila'u sannan kuma shadid ma a shidda'u shi ma jam'in sa'afu ila'u saboda a shidda'u din asalinsa ashdida'u ne ashdida'u da ke wasali biyu suka haɗu da haraka to dole a musu idramu kabir ashdida'u sai a ce ashdida'u dal din sai a yi idgami din su wa gairu zaka kal yace wani wani wannan din yace kaɗan ne misali kaga a isimin da isimin da ba shi da harfin illa a ƙarshe alawar zini fa'il yake ko ba shi da tafi'in shi a ƙarshe alawar zini fa'il yake sannan kuma kaga an mishi jami'i alawar zini af'ila wannan ya ce kaɗan ne ba shi da yawa misalin kaɗan ɗin kamar ka ce nasibun ka ce an siba'u jam'i na nasib kaga nasib ɗin nan ba shi da harfin illa ba shi da tadinifi kamar taqi mai tsoron Allah kaga yana da harfin illa a tafiya a tafiya a tafiya to kamar wannan shine wa ghairu zaka kal kamar nasibun an siba wurin kenan fawailun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila وفائداء مع نعوي تاجه yace wazanin fawa'ilun yana zuwa jam'in isinin da ya zo ala wazni faw'al kaman jauhar sai ka ce jawahir ala wazni fawa'il ko isinin da ya zo ala wazni fa'al kaman qalab qalab na gangan jiki qalab sai ka ce qawalib ko isinin da ya zo ala wazni fa'ila'u kaman kafi'a'u kafi'a'u sai ka ce kawafi'a kawafi'a ma'anawi kahiri haka nan tare da ismin da ya zo kamar kahiri shi ne duk wani sifa na gairu akil wanda ya zo ala wazin fa'il to a wannan lokaci to za ka ba shi wazan wazani a fawa'il shi ma idan kuma kayan din ya zama to aki to zai zo ya kasance abu ne wanda yake duba yanayi yake duba yanayi ko shekaru ko yake duba girma duba girma misali kahin za ka ce kawahi kawahi wa ha'idin wa sahilin wa fa'ila wa shazza fil farisi ma'a ma ma sala' ya ce haka nan fawa'id din yana zuwa jam'in ismi mu'annas ala wazni fa'il kama ha'id ha'id ismi ne mu'annas saboda ba a samu ha'id a maza sannan wazanin sa fa'il to sai ka ce hawa'id hawa'id mata masu haida kenan wa sahibin haka nan idan ya zamanto sifa ce ta gairu aqil sahib din misali kukan doki ko kukan dawakai sahil to da ke ba sifa ba ce ta mai hankali sai ta ce sawahi sawahi sifa ce ta wanda ba shi da hankali kamar na dabba kenan shi ma sawahi wa fa'ila haka nan mu'annasin da ya zo ala wazni fa'ila kamar in ya zamanto alam ne kamar fatimatu sai ka ce fawafi aishatu sai ka ci awa'ish awa'ish saboda fa'ila ce mu'annasa alam wa shazza fil farisi ma'ama ma sala yace kadan ne kadan ne wazanin fawa'il ya zo maka jam'i na sifa na sifa na namiji wanda yake da hankali ala wazni fa'il misali al-faris ne yin sukuwa ka ce fawari haka na asadiq wanda a sukuwa ya zo na daya haka ce asawadiq wanda dukansu maza ne wannan din kaɗan ne sai dai yana zuwa fa'il din da ya zo da sifar mata ne kamar yadda ya gabata shi yasa ya ce wa shazza fil farisi ma'a ma ma sala abin da ya kama da faris din shine duk sifar da ta zo ala wazni fa'il mai shigen ma'anan faris din kuma sifa ce ta muzakkari yasa an kaga an ce sabit da faris layin su da yin wannan mai sukuwa wannan wanda ya zo na daya a sukuwa to kowanne za ka mishi jami'i ala wasu ne fawa'i faris fawaris sabit fawabit wa bi fa'a'ila jima'an wa bi fa'a'ila jima'an fa'ala wa shibahu zata in aw muzada a wazanin fa'a'ila din wazani ne wanda yace za ka yi jam'i da shi duk wani ismi wanda ya zo ala wazani fa'ala wa shibahu da kuma makamancinsa abinda yake nufi da makamancinsa ya kasance ainihin ɗin wannan ismin akwai harkul maddi a ciki misali sahabatun sahaibu sahaibu kaga akwai sahabatu sahabatu kaga me ta shi yasa ya ce za ta'i aw muzala ko wanda aka cire masa ta misali kaman ka ce shamal shamalu sai ka ce shama'ilu shi ne wanda ya zo a cikin Qur'ani wa shama'il sujadan shama'il shamal shamal din shine iskan da yake bijirowa ta bangaren arewa musamman damuna da damuna ake cewa shamalu to jam'in sa shama'il shi sahabatun meta ne shi sa yace ma zuta'i sannan shamalu marata ne shi sa yace ma au muzala ko wannan taɗin an cire ta sannan daga cikin makamancin fa'alatun da fa'alun din zaka ce misali sahifatun abin da ya kamanta sahifatun da sahalatun saboda bayan ainihin din akwai ya harfin mandi shi ma sahifatun za ka ce sahaifu sahaifu haka na misali ajus ajus za ka ce ajaizu ajaizu saboda shi ma bayan ainihin din akwai harfin mandi saboda haka wa shi ba hudun yana nufin harfin maddin da ya zo bayan ainihin din na fa'alatu ya zamo ko ya ko kuma wau kowanne zaki ne zaka mishi jam'i ala wazni fa'a'il ka lura wannan jam'i fa'a'il din ya bambanta jam'in da zai zo anan anan gaba fa'alilu fa'alilu mai lam guda biyu wannan fa'ailu mai hamza da lam bambancin su shi fa'ailu fa'ailu mai hamza to duk inda ka ga jam'i ya zo ma a dawo fa'a'i wannan hamza din tana wakiltan alif ne ko tana wakiltan ya ko tana wakiltan wawe misali in ka ce saha'ibu hamza din sa'a saha'ibu yana wakiltan alif ne idan ka ce saha'ifu hamza din saha'ifu yana wakiltan ya din da yake mufradinsa sahifatu hamza din ajaizu yana wakiltar wau din da ya zo a mufradinsa ajuz ne amma shi fa'alilu to babu kwata-kwata harfin illa a mufradinsa ismi ruba'i ko fiye da ruba'i wanda cikinsa babu harfin illa to shi ne ake mishi jami'i ala wazni fa'alilu kamar yadda zai zo a nan gaba وبالفعال والفعال جميعا فهراء والأزراء والقيسة باء yace wa bil fa'ali da wazanin fa'ali wal fa'ala ko fa'ala yana nufin mai ya'un fa'ali ko mai ali fa'ala ko wanne ɗaya ne jumi'a ana wa jam'in sahara sahara duk wani ismi wanda yake duk sifa sifa na ghairu aqil mu'annasi sahara'u wal azra'u kuma sifa na mu'annasi na mi'aqi na mi'aqi to shi yasa ya kawo ma misalan guda biyu kowanne wazanin sa fa'ala'u ne bambancin sa fa'ala'u na biyu mu'annas ne na ghairu aqil fa'ala'u na fa'ala'u na farko kai sahara'u fa'ala'u na biyu kuma mu'annas ne aqil to kowannen su za ka yi masa jam'i kala biyu sahara'u za ka ce sahari jam'in sahara sannan za ka ce sahara in kana sahara sannan al'azra'u nan ma za ka ce za ka ce al'azari ko ka ce al'azara al'azara walkaisat ba'a yana nufin watu ba ilkaisa ai watu ba ilkiyasa wannan din ya ce ka bi shi a kiyasi ma'ana duk ismin da ya zo mu'annasi a mu'annasi ala wazni fa'ala khairu akil ko mu'annas ala wazni fa'ala na mi akil to a kiyasi ne ba a sama'i ba yake zuwa jam'in sa ala wazni ala wazni fa'ali ko ala wazni fa'ala wal qaisat ba'ai wa tuba il qaisa al qaisa din mazdari ne na qasa yakisu qaisan kamar da zaka ce ba'a yabi ubayan ma'ana kamar ya ce ma ko ina ne wannan ko ina ne واجعل فعالي لغير زينة جدد كالكرسي تتبع العرب yace waj'al fa'aliya duk wani ismi da ya zo ma ala wazni fa'aliya li ghairi zi nasab wanda ya din da yake ciki mai shadda ba na nasaba ba na nasaba bane juddida wanda aka sabanta misali wannan zaka iya samu sunan mutum asalinsa akwai akwai a sunan nashi akwai ya mai shadda kamar a ce mutum sunansa albakariyu to kaga idan zaka zaka yi masa nisba zaka jaddada wannan ya na nisba din ma'anar jaddada wannan ya na nisba din shi da zaka cire ya na asalin sunan nashi sai ka kawo ya na nisba wannan lafazin ɗaya ne irin wannan ne ibn muda yake ja da malaman nawo aiki misali mutum ne sunansa basiri basiri sunansa wannan yadin kaga ya ce ta nisba to kana so ka nasabta shi zuwa kuma basira kaga har yanzu basiriyu din ne sai dai basiriyu na farko ya dinsa asali asaliya ce ba ta nisba ba ce basiriyun na biyu kuma ya dinta na nisba ne to shi yace to ya kasance fa'aliya din ya din da ke cikin fa'aliya yace ba irin ya na basiri wanda aka jaddada yan saboda nisba ba irin wannan ba sai buga ma misali yace kal kursi kamar al kursi kamar al kursi din nan ya dinsa ba na nisba bane ba kuma wanda aka jaddada aka jaddada bane na nisba ya ce asliya to irin wannan sai ka yi mishi jami ala wazni ala wazni fa'aliya misalin sa al-kursi jami'in sa karasi karasi karasiya yace idan kai wannan tatuba il arab zaka bi larabawa ma'ana haka larabawa suke yi jawabin sharfi ne na waje aldin waje fa'ali da washi bihihin tiƙa fi jam'i ma fauka sadasa tirtaƙa min zairi ma maga wa min kuma fi jurri da lafiran fi bilkiyasi ya ce wa bi fa'adila da wazanin fa'adila ne lam guda biyu wa shi bihihi da abin da ya yi kama da wannan wazanin fa'ali da din saboda wazanin fa'ali da din yana da furu'i da yawa yana da furu'i da yawa shi yasa ya ce wa shi bi shi intiqa ka furta ai intiq alif din na itlaqi ne fi jam'i ma fawqa salasa tirtaqa cikin jam'in duk wani abin da ya haura sama da uku ma'ana duk ismi wanda adadin harufansa ya wuce guda uku sai ka yi shi jam'i ala wazni fa'alida da abin da ya kama da wazinin fa'alida din misali ja'afar ja'afar kaga harufansa guda hudu ne sun wuce uku sai ka ce ja'afir ja'afir kaga fa'ali kenan in ka duba za ka ga yadda da muka faɗa a mufradin ja'afar din babu harfu illa shi yasa aka mishi jami'a ala wazni fa'alida mai lam filan guda biyu ya ce ma min gairi ma maza domin ya cire maka sunaye da harufansu suka wuce uku wanda ya gaya ma kiyasin jami'insu a baya banda wayancan wayancan ya ma bayanin su ya kawo ma kiya ya kawo ma kaidin su misali fa'alatu sahabatu kaga ismi ne wanda adadinsa adadin harufansa ya wuce uku fa'a fa'alatu saboda alif din shi ma harafi ne to a wannan lokaci banda wa'ancan wanda suka wuce wanda aka rigaya aka yi bayanin shi yasa yace min ghairi ma mada wa min kumasi wa min kumasi ai wa min kumasi jurida hakanan duk wani ismi kumasi wanda yake mujarrad ne wanda yake mujarrad ismi kumasi mujarrad ba mazid ba yace la khiranci ai in fil akhirah ka cire karshen ismi bil qiyas da qiyasi ma'ana ismi kuma fi ya mujarradi ba mazid ba zaka mishi jami'i da wannan wazanin fa'alila amma zaka cire harafin sa na karshe misalin wannan safar jalu safar jalu ko safar jalatun in ka ce safar jalu kuma fi ne harufan sa guda biyar sannan waɗannan harufa guda biyar ɗin dukansu na asali ne to saboda haka lam ɗin sai ka cire sai ka ce safari jam'insa safari zai zo ya ma bayani a babin taswiri in ka ga dama lam ɗin da ka cire shi sai ka mai gurbinsa da ya sai ka ce safariju safariju wannan ya din wa kaman ka mayar da gurbin wannan lamdin da ka cire wannan sai bai kawo bayani a cikin babin jam'i ba da ke babin jam'u tafsir yana da alaka da babin tasgiri sai ya kai bayanin zuwa babi na tasgiri ma'ana safar jal sai ka ce safari ka mishi jam'i ala wazin fa'ali amma ka cire harafinsa na karshe shine ma'ana lakhiran fi ai in fil akhirah ka cire ka kore harafi na ƙarshe bil qiyasi da qiyasi والرابع الشبيه بالمزيد قد يهذف دون ما به تم العدد yace harafi na fudu wanda yayi kama da harafi za'ida harafi za'id kad yuhzafu wani lokaci in ana so a yi jam'i da wannan wazanin za a iya cire shi za a cire shi duna ma bihi tammal adad ba tare da an cire harafin da adadin da shi ya cika ba me yake nufi kenan ba tare da an cire harafin karshen ba wannan ya tura ne saboda baitin ya je karshe lafiya ya tura saboda baitin ya je karshe duna ma bihi na lafiya duna ma bihi tammal adad ai duna akhirihi kawai ma'ana a cire wannan harafin da ya kama da harafin zai a bar harafin karshen a bar a bar a bar a bar harafin karshen shine duna ma bi tammal adad misali in kaje a khadarnak khadarnakun khadarnakun in kace khadarnakun ismi ne harufansa guda biyar ne amma harafi na fudu nunun ne hadarna ku hadarna ku nunun ta yi kama da harfu za'i saboda nunun tana daga cikin hurufu ziyada to saboda haka a wannan jam'in in ka ga dama za ka iya cire nunun din sai ka ce hadariku jam'in hadarna ku kaga an cire nunun hadariku saboda nunun din yayi kama da harfu za'ida in ka ga dama kuma za ka cire kaftin a bisa kiyasi kamar yadda ka karanta safarjar a safarjar ba mun cire harafi na karshe ba to a wannan ma in mun ga dama za mu cire harafinsa na karshe sai mu ce hadarinun hadarinun kaga harfi na karshen kafin shi muka cire a bisa ka'idan da muka yi jam'i na safarjar kenan shi ne wa za'idal وزائد الآد الرباعي هجفهما لم يكن لينا إسره لس ختما يتي وزائد الآد الرباعي هجفهما لم يكن لينا إسره لس ختما يتي حرفي زائدة idan ya wuce harafi na fudu ka cire shi muddin bai zamanto harfin illa ba harafi wanda yake za'id ne to idan ka kirga kaga ya wuce harafi na kudu ya haura harafi na kudu mana ya zamo kumasi kenan a wannan lokaci ya ce ka cire shi ma dama karshensa karshensa babu harfin illa a karshensa shine malam ya kulailan isra'ul lasqata ma ma'ana ma dama sa bai cike da harfin illa ba za ka iya cire shi in dai sa ba bai cike da harfin illa ba za ka cire shi misalinsa shine sabtara sabtara sabtara din nan za ka ga kumasi ne karshensa harafin da ya zo kafin karshensa wato ba harfin illa ba ne sai ka ce sabtara jam'insa sabati sabati kaga ka cire harfin zai wanda ya wuce harafi na sabtara sai ka ce sabatir wannan alifin raɗin kaci ne amma idan harafin kafin ƙarshensa harfin illa ne lai dan din yana nufin wato harfin illa ka san malaman na harfin liyin din suna nufin hurufin illa hurufin illa ne ba kaman a tajwidi bane za a ce harfin liyin daban ya da wau kafin su fata hurufin illa ma daban misali kaman usfur usfur kaga kumasi ne amma harafinsa na kafin karshe fa wau ne to shi wannan ba za ka cire ba sai dai kamar ya shi da wani harafi usfur jam'insa asafiru asafir wazanin fa'alilun ne kai miki jam'i da shi amma kamar ya gurbin wau din nashi daya ta ce asafir haka kindi kindi kaga harafinsa na kafin karshe ya ne to ba za ka cire shi ba shi za ka ce kanadi kanadi za ka maye shi da ya ne za ka maye shi da ya sannan haka kirta karafi karafi ba za ka cire alifin ba za'ida za ka maye gurbinsa ne da ya to shi yasa anan da yace ma wa za'id al-adi rubaihi zifhu sai shi malam ya kulainan israhu muddin gurbinsa dab da shi ma'ana harafinsa na harafinsa na kafin karshe ba harfin illa ba ne a nan ya ce allas khatama wanda wanda ya cike da shi harafinsa wanda ya zo na karshen to harafin dab da shi na kafin karshen kenan ba harfin illa ba ne kamar sabtara sai ka ce sabatir ka cire wannan za'idin wanda ya wuce ruba'idin amma ufu kindil kirta to harfin illa ya zo kafin na karshen su kuma nan ba za ka cire ba sai dai kamar ya gurbin su da ya sai ka ce ufu afafir wannan yatsin to ita ce take maye gurbin waudan wannan usfur din ka'idoni ne masu zurfi na jam'i wasina wata minka mustajin azil izbi bin aljam'i baka kuma muhil yace wasina wata silun da ta min daga wani ismi ka mustad'in da ismin da ya zo maka ala wazni mustaf'ilun mustaf'ilun mustafilun misali wannan kamar mustadi'in mustadi'in mustadi'in din nan to akwai sinun da ta shi to wannan sinun da ta din na mustadi'in din ka cire su gaba daya in kana so ka yi jam'in dinsa ala wazni fa'alida sai ka ce sai ka ce muda'i in ka ce muda'in asalinsa muda'iwun muda'iwun ala wazni fa'alilu fa'alilu fa'alilu kaga kenan furufun ziyada sin din da ta wanda take dukkan za'ida ne sai ka cire sai ka bar mimun din sai ka bar mimun din sai ka ce muda'i muda'i din jam'i ne na mustadi'in asalinsa muda'iwun da wau sai aka maye gurbi aka canja wau din da ya sai aka cire kuma ya din ya zama muda'i kawai muda'i sai ce dalilin da yasa ya ce ma ka cire shi iz bi binal jam'i bakahuma muhil iz bakahuma barin sinun da ta'un din yace muhillun bi bina'il jam'i zai bata ma ginin wannan wazanin fa'ali da kake so ka yi harufan sun yi yawa sai ka cire ka watsar da su don ka iya yi masa jam'i da wazanin fa'ali da wasina da mafulun bihi ne muqaddam na azil ai wa azil sina wa ta min ismin ka mustad'in والميم أولى من سواه بالبقاء والحمد والياء مثله إن سبقا anan kaman ya ce kaman kai tambaya ne ya baka ansa mustadi'in din ai harufa zaida din ba sinun da ta'un bane mimun din ma ai zaida ne to me yasa ba taba mimun din ba aka taba sinun din da ta'un to da ya gane zaka masa wannan tambaya sai ya ce ma wal mimu aula min siwahu bil baqa shi mimu din shi ya fi cancanta ta gare shi kar a cire shi a kan wannan sa ma'ana koda za'ida ne shi sinin da tawun din da aka shirya sun fi fitowa hurufin ziyada fiye da mimu kuma haka ne eh ba za ka ga mimu ya zamanto maka harkun harkun za'ida ba galibi sai a cikin ismul fa'il ka ce muhsinun ka ce mukhrijin a irin wannan wurare amma Allah ne kadai ya san wuraren da sinun da ta'un suke zuwa za'ida saboda haka idan hurufu za'ida suka zo suka taru wanda dole a ciki sai an cire wasu sai an cire wasu kafin a yi wannan jam'i din fa'alila sai ka duba wanda ya fi cancanta a cire wanda ya fi cancanta a bari sai ka duba wannan to shi yasa yace walhamdu wal ya misluhu in sabaqa hamza da ya shi ma kamar mimun ne sun fi cancanta a basu kar a taba su yace in sabaqa in sun zo farko ma'ana kowannen su ya zo farko misali wani suna alanda alanda ko yalanda kowanne farkon ɗayan farkon sa hamza alanda asalinsa alan alan alanda ko yalanda to a wannan lokaci farko hamza farko yawo to wannan hamza da yawon nan ba za ka ce jam'insa za ka ce alanidu alanidu ko yalanidu za ka bar hamza والياء للوا وحد سن جماعة ما كحيزبون فا وحكم حكما والياء للواوة يتي إهزف يتي أي وحذف الياء للواوة كشيري يا كشدي كر كشيري وودن إن جماعة ما كحيزبون إن كيجن إن اسم da ya zo maka kamar haizabun haizabun za ka ga cikinsa akwai ya ya dinnan na cikin hurufu ziyada sannan cikinsa akwai wau wau kuma yana cikin hurufu ziyada idan irin wannan isini ya zo maka sai ya ce ka cire ya din ka shadi kar ka taba wau din misali haizabun jam'insa hazabi hazabi hazabi kaga ya din an cire an cire ya din kenan amma wau din ba cire ta ba amma ya gurbinta ne da harfin illa hazabin wannan ya din na bayan ba ita ce wau din mufradin haizabun din ba cire ta ba shine fa wa hukumun hukima yace wannan hukuncin da na gaya maka yace tilas ne dole ma'ana sam sam ba a yarda ka taba wannan wau din ba sai dai ka shirya yadin wauɗin za ka mayar da ita ta zoya ne ka maye gurbinta da ya saboda wannan wazanin fa'alila ɗin ya fito daidai saboda wazanin fa'alila akwai mai ya akwai mara ya akwai fa'alila akwai fa'alila to in daga wannan yadin ya zo to an maye gurbin wani harfin illa ne wanda aka cire shi kaman wannan shi yasa da farko ya ce ma وبفعال وشبهه وشبهه saboda galibi misali in ka ce masajida wazaninsa fa'alila ne fa'alila ne amma in ka duba ba fa'alilan ba ne sa kawai ya yi kama da shi saboda a fa'alila din faɗin harafi ne sahihi amma in ka ce ja'afira ja'afira jam'i na ja'afa to saf wazan ne na fa'alila saboda jimun din da ainun din da fa'un din da ra'un din duk usuli asali ne kamar idan ka ce fa'alila fa ainun lamun lamun suna nuna maka usuli ne suna nuna maka harufa na asali ba za'ida ce amma ka ce masajida tajawwazi ne kawai za ka ce wazanin masajida za ka ce fa'alida amma ba wazanin sa da safiye sai ce ma wa bi fa'alida wa shidi shidi saboda a babin fa'alida ba a la'akari da harfi za'ida a ba ka ga mustadi'in din nan kai mishi jam'i mada'i duk da mimun din ita ma za'ida ne ita ma za'ida ce shi ne ce wa khayyaru fi za'idai saranda wa kulli ma zahahu kal alanda ibnu mali ya ce malaman na kaf gaba ɗayansu sun ba wa mutum zaɓi cikin harufa guda biyu wanda kowannensu za'ida ne a isinin saranda saranda an ce saranda kamar wani abu ne wanda wanda abu ne wanda yake mai muni madar kyau ya ke cewa abu mai tsanani mai muni ba shi da kyan gani ko ba kyan shi shi ne saranda to kaga akwai nunin za'ida saranda akwai alif na ƙarshen saranda za'ida to saboda haka sun ba da za'ida sun ba da zaɓi ka shirya duk wanda ka ga dama in kai jam'in sa sarani sarani saranidun ka shirya alifdun in kai jam'i saradun to ka shirya nunan duk jami'i ne wa kulli ma zahabu haka nan duk wani ismi wanda yayi kama da duk wani ismi wanda yayi kama da saranda din kan alanda kamar alanda shi ma in ka ga dama za ka ce ala al'alalidu ka cire alidu in ka ga dama sai ka ce al'alat al'alat ka cire nonon din in ka ce al'alalidu ka cire alif in ka ce al'alat ka cire nonon kowanne daga cikinsu idan ka ga dama za ka zo ka cire. Salamu tsaya nan, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. babi na jam'u tafsir wato babi ne wanda za ka ci gyaran da yawa daga cikin masu jin sun iya larabci saboda jam'i yana da wahala shi yasa ko a class ne kace da yara ne jam'i abu kala za ka ce abu kala kala jam'i ko a hausa ma yana da yana da wahala to balle a larabci shi a larabcin kana so ka yi jami to dole ne ka san mufradin wannan mufradin wazan nawa ne ake mishi jami da shi dole ka san wannan to a cikin wannan abu za mu ka zaɓi wazan ɗin da kake so sai ka yi mishi jami sannan wazan ɗin wani isinin ana mishi jami'i da wuzan na tulla ana nishi jami da wuzan na kasara sai kai kuma ka duba ka duba wanne ma'ana kake so ma'anan killa kake so sai ka dauko jami'in killa kai amfani da shi ma'ana na kasara kake sai ka dauko jami'in kasara kai amfani da shi ba ka ga qur'ani yace innahum fitiyatul amanu bi rabbihim ba saboda menene saboda fata din alfata matashi saurayi ana mishi jami guda biyu ana mishi jami ala wazni fi'ilatu ana mishi jami ala wazni fi'ilat kaman fitiyatun kaman fitiya fitiya to ka duba a nan suratul kafi kawai ya zo da jami'in fitiyatu ne fitiyatu ala wazni fi'ilatu saboda su ashabul kafi din ba su wuce goma ba ba su ma kai goma ba وسبعة ثامن وسبعة ثامن وثامنهم يشي وسبعة ثامنهم هذا ستقول shi kuma jam'u killa fitiyatun din dama hakika ne na abin da an san sun kai uku amma ba za su wuce kuma ba amma ka duba suratu yusuf wa qala li fitiyati hijalu wa qala li fitiyati hijalu akwai yuwan wucewan su goma akwai yuwan ba su wuce ba saboda haka aka karanta kuma wa qala li fitiyani hijaru saboda yana daukan ma'ana su nawa ne suka zo gun annabi Yusuf saboda ƴan uwansa din gaba daya in ka cire shi kansa sun sha da ne na ga sha da din ya wuce goma to sai a ce wa qala li fitiyani hijaru su goma sha ɗaya duka ya gayawa sannan zai yi cikin ɗin babu kanin sabbin yani din su goma ne to sai ya zama wakala da fiti ya ki gyaru to saboda haka ne sai na usman da ya sa aka rubuta qur'ani da rasul ɗin da yanzu muke amfani da shi to ya haɗa dukkan kira'o'in qur'ani da aka je a harshen manzon Allah da harufa guda bakwai gaba ɗaya ya haɗa ya shigar cikin wannan rasul ɗin shi yasa hakikanin gaskiya idan aka ce ma qur'ani ana nufin wannan rubutun shi ne qur'ani rasmi shi ne qur'ani full qur'ani wannan rasmi ne saboda babu dugo sannan kuma babu wasali sannan haruffan ba a rubuta su a yadda ake rubuta wasiƙa rubutun wasiƙa na larabci rubutunsa daban ne to wannan shi ne zai baka Qur'ani da zaran ka sa duku ka sa wasali to a wannan lokaci cikin harufan nan guda bakwai din wani harafi ne zaka karanta shi yasa imamu na mali har ya rasu yana ta fada yana cewa waɗannan kofi na Qur'ani din nan ko guda biyar ko shida wanda sai na Usman ya sa aka rubuta sahabbai suka rubuta da wannan rasu din yace sam sam yace bai halitta a yi musu dugo a yi musu wasai a basu yadda aka rubuta ba dugo ba wasai da wannan tsarin rubutun kan ne can ne din da wasu harufa ma an kakkara ma ba a san dan me aka kara ya ce amma idan ana so a ɗauko takarda a kofi wannan rubutun marar wasali marar dugo din wanda aka kofa din sai a yi masa duhu a yi masa wasali saboda yaran da za a koya masu yi amfani da shi amma asalin kofin wannan ƙur'ani kar a taɓa shi a fashi da ta saboda ilimi irin da imamu na mali sai yanzu aka zo wannan zamanin da wai ake rubuta ƙur'ani yadda ake rubuta wasiƙa yanzu ka duba duk ƙur'anan da aka zo aka sauke su a shanila ko a kwamfuta fa rubutun wasiƙa aka yi wa ƙur'ani wannan haramun ne kuma baya ziyarin ƙur'ani kai tsaye kawai su wai yadda kowa in ya gani zai iya karanta to ai asali qur'ani din dama ba a yi shi kowa kawai ya je karanta ba duk wanda yake so ya karanta qur'ani so ake zo gaban malami ya koya ne shi yadda ake karanta qur'ani ba jarida ba ne jarida ne za a buga kowa ya siya zai je karanta shi qur'ani sai ka zo an koya ma yadda ake karantawa saboda akwai wasu abubuwa na karatun sama sun saba wa asalin larabcin da aka riga ya kafa irin su tafsiri din nan wallahu ya di man yasha'u ila sirati ko ibdali yasha'u ila irin su minan nisa'i ya wakanantu wannan idan ba koya ma ta ya zaka karanta saboda haka wai sun rubuta ƙur'ani yadda ake rubuta wasiƙa ne saboda kowa ya iya karanta to waye ce musu kowa ne zai karanta ƙur'ani duk wanda yake so ya karanta ƙur'ani ya zo a koya masa iya gun da yake so ya karanta ba kawai zai je ya ɗauka kamar wasiƙa kamar jarida yake zai karanta ba to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa muhimmai wanda idan an samu lokaci ya kamata a zauna a fada da wannan bayani saboda mutane san kima da darajar fani domin yanzu ka ga walƙar ja'a ka minna bayin mursalina na kaga an rubuta ya minna bayin mursalina ya din nan a karatu a lafafi ba shi da gurbi amma ka san dan ya ka rubuta wannan yadin to shi na ba'idin in ba a rubuta ya ba adadin harufansa zai baka hamsin da uku ne hamsin da uku ɗin kuma hamsin da uku ɗin wato kuma adadin shekarun da manzo ya yi a makka ne ba shekarunsa gaba ɗaya ba sannan galibin wahayi ya sauka a shekaru gomansa na madina ne to shi ne sai aka ƙara wannan yaɗin saboda adadin ya zamanto 63 gaba daya sannan sai aka yi idafan na ba'i ne wannan yaɗin zuwa almursalina domin almursalin aka ce fa dukkan mursalai gaba daya domin a nuna rayuwar manzo shekara 63 nan adadin na ba'i ne yaɗin to ya ɗauke manzantan manzanni gaba daya to ma dama ba a ƙara wannan yaɗin ba to wannan ma'ana ba zai fito ba sirrin abin nan adadin da ake so ma'ana manzan Allah manzan manzanni ne sakonnin da manzanni suka isar sakonsa ne shi suka wajibta to da zaran ka cire wannan yadin babu wannan ma'ana to su a a Qur'anin su da suka rubuta na imla'i babu wannan yadin wani da aka rubuta wannan ya ne karatu zai rikici ne kuma yaya zai karanta wannan har ya zonka da wani mai karatu yana so shi ma in yana so shi ma ya je gaban malami ne a koya masa to haka na irin su alittun da azbahannahu da azbahannahu su wal auta utuna ko irin su waji'a a sa alif tsakanin jimin da yaɗin nan irin su misali wala ta kulan na da shay'in shay'in ne tsakanin shi mutum da yaɗin a sa'ari duk wannan ana ba da wasu adadi ne wasu asiraru ne wanda in ba da wannan arifin ba ba zai taɓa yiwuwa adadin ya fito ba da wannan dai ƙur'anin zai tabbata ma farrasa na fil kitabin shaidu ba ka ga ko wannan corona din nan da ta fito ƙwararru a harkar ilimi ƙwararru a harkar rasu a harsa irin wannan na ƙur'ani suka je suka cire corona da inda corona ta fito da kuma dalilin da ya sa Allah ya turo corona duk a cikin suratul mutaffil wanda naqur da qur'ani ya fada shine corona din naqura naqura kaga naqura ka gani corona din na din aka fara kawo ta shi yasa adadin su yake zaman to daya adadin harufin su yake zuwa daya in ka buga adadin harufin shekarun kuma zai zai baka shekarun da abin yanzu ya zo ya wakana kuma ya nuna lalle wannan abin zai fara fitowa kana a wata ƙasa da ita ce numbawan a tattalin arziki a duniya a wannan lokaci china kenan a gani kuma ya nuna a wannan ƙasar kuma a wannan lokaci yadda ta fi kowace ƙasa dukiya da tattalin arziki ta fi kowa yawan population na mutane na al'umma duk ƙura'ani a surtun mudassir aka zo aka cire aka cire wannan haka za ka cire to saboda haka duk wannan ba don rasulu ba ƙur'ani zai zama to wani ba'adi ba'adi to saboda haka akwai wani magani na ga ya yi wa masu rubuta ƙur'ani da imla'i rubutun wasiƙa jarida ratti da kakkausan harshe kuma wallahi magana fashi ne gaskiya تدام تقيت أنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلوا على نبي الكريم